بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة أولا يمتشينا litinin ne ko talata yau talata shidda ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 a jiya muna cikin suratun naba inda muka tsaya daidai aya ta 30 yau za mu tashi aya ta 31 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بان بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سركي يتشي إن للمتقين مفازا إن للمتقين للي يتبتغ ما سجن صورا الله مدوكاكين سركي مفازا ببر ربو القيامة حدائق وأعنابا حدائق za su shiga a cikin gonakai lambu kenan wa anaba kuma za a azurta su ta hanyar ba su inabi da za su moru da shi a cikin gidan aljanna wa kawa'iba atraba sannan za a ba su kawa'ib kawa'ib malamai suka ce kawa'ib shine jam'i na ka'ib wanda ka'ib abinda ake nihi da shi shine yarinya karama wadda ta kai lokacin balaga ina fatan mun gane wanda galibi yarinya karama da ta kai lokacin balaga zaka ga mamanta tsaye suke kuma a kewaye su ne kawa'iba a taraba kenan za a ni'imtar da 'yan aljanna ta hanyar ba su 'yan mata sababbin balaga wanda nonon su bai faɗi ba wa ka'san dihaka sannan kuma za a shayar da su ka'san kofofi da ke cike da giya shine dihakan suke cike da giya la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba da dai ba za su taba jin lagwan zancen banza ba ko ya sassan zance wala kidhaba ko kuma ƙarya a cikin gidan aljanna babu sabbatu babu zancen banza kenan kaga duk wasu nau'ikan ni'ima Allah zai ni'imta 'yan aljanna da su za a sa su a cikin lambuna gonakai masu kyau abin sha'awa sannan a cikin wannan lambunan suna da kayan marimari da za su tsinka su ce daga ciki akwai inabi da Allah zai arzuta su da shi bayan inabi a cikin wannan gona a cikin gidan aljanna sannan suna da 'yan matansu wanda za su dinga kusanta su don ɗauke sha'awa ta banu adam sannan kuma ga kwafofi cike da makil da giya sannan an sha giya babu zancen banza bayan an sha giya sannan babu ƙaryace-ƙaryace wanda kaga ɗabi'ance giyar duniya idan aka shata za a yi ta kama kame ana sabbatu ana zancen banza ana zage-zage da ƙaryace-ƙaryace da makamantansu amma giyar gidan aljanna za a shata ba a maye idan aka shata kuma ba a sabbatu bale zancen banza jaza'an min rabbika ata'an hisaba wannan sakamako ne min rabbika daga ubangijinka madaukakin sarki ata'an kuma kyauta ce ta musamman ga 'yan aljanna hisaban kyautar da za ta sa su wadatu sai Allah ya ce rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
rabbi samawati wal ard ubangijin sammai guda bakwai wal ard da kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankaninsu ar-rahman shine Allah mai jin kai mai rahma la yamlikuna minhu khitaba ba wani wanda ke mallaka yayi magana da Allah kai tsaye a gobe alkiya mana ba wanda ke da dama yayi magana da Allah kai tsaye kamar yadda imamu mujahid yace la yamlikuna minhu khitaba yace kalama ibn zaid yace la yamlikuna an yukhatibu Allah ba su iya su fara magana da Allah madaukin sarki ko su yi ma Allah magana kamar yadda Allah madaukin sarki yace yawma ta'ti la tukallamu nafsun illa bi idni ba wata rai da za ta yi magana da Allah face sai da izinin Allah kamar yadda Allah ke cewa man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ai babu wani wanda zai nemi ceto a wurin Allah madaukakin sarki ko ya ceto illa bi idnihi sai da izinin Allah madaukakin sarki hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim haka da musnad hadisin abi huraira marfu'a ya Allahu azza wa jalla al-awwalin wal akhirin Allah madaukakin sarki zai hada mutanen farko wal akhirina da mutanen karshe fi sa'idin wahidin a cikin farfajiya guda daya yusmi'uhum ad-da'i wa yunfidhuhum al-basar da mai yekuwa zai yi yekuwa da za su ji shi gaba daya da kuma mai kallo zai kalla zai kalli mutane tun na farkonsu da na ƙarshensu gaba ɗaya sau da Allah zai aje su a cikin ƙasa falfajiya wadda babu tudu ko gangare a ciki a ta da na farkonsu ya zuwa na ƙarshensu da za ka yi magana ka yi kowa duka za su ji ka da za ka gane su gaba ɗaya kuma za ka gan su amma a wannan yinin ba mai ikon ya ce ƙala ba mai ikon ya ma Allah subhanahu wa ta'ala magana ina fatan mun gane يوم يقوم الروح والملائكة صفا راند يقوم الروح ملائكة جبريل زي تأيوا والملائكة da sauran mala'iku saffan su yi sahu-sahu, la ya takallamun, ko su mala'ikun gaba ɗaya babu wani wanda zai yi magana daga cikinsu, illa man azina lahu rahman sai wanda Allah maɗaukakin sarki mai rahama ya ba shi izinin yi magana da cikinsu wa kala sawaba sannan ya faɗi magana wadda ta yi daidai da san Allah maɗaukakin sarki da yarda shi ina fata mun gane mala'iku ma a wannan rana ba wanda zai yi magana sai in Allah ya ba shi izinin ya yi magana ina fata mun gane kenan mala'ika jibril zai zo a wannan rana su sabko daga sama da shi da sauran mala'iku su yi sahu sahu gaban Allah maɗaukakin sarki idan suka yi wannan sahun babu wani wanda zai ce kala la mala'ika jibril la sauran mala'iku sai wanda Allah ya ba izinin ya yi magana daga cikinsu sannan in zai faɗa ma zai faɗa abin da yake daidai bi ma'ana maganar da za ta yarda da Allah maɗaukakin sarki zalikal yawmul haq wannan yinin yini ne matabbaci gaske zai zo ya faru faman sha attakhadha ila rabbihi ma'aba duk wanda ya so daga cikinku to ya riƙi hanyar da za ta kai shi zuwa ga ubangiji ta sada shi kuma da rahama ubangiji inna anzarnakum azaban qariba kana ya riki hanya ta musulunci ya bauta mu Allah madaukakin sarki da abin da yake so sai ya samu mazamni mai kyau gobe na kiyam inna anzarnakum azaban qariba lalle mu mun gargade ku da azaba makusanciya wadda za ta zo muku nan kusa a rattashin alkiyama yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yada radda mutun zai dibi abinda hannayen shi suka aikata na laifuffuka gaba ɗaya manyansu da ƙananansu wa ya kafir a wannan lokacin kafiri zai ce ya laita ni kuntu turaba ya kai tuna ina ma da na koma ƙasa ina fata mu gani kafiri ya ga laifuffukansu duk abin da ya aikata ya gani ya san yanzu baya da wani sakayya sai shiga gidan wuta kuma gashi a gaban shi ya ga amma dabbobi hisabi dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da cewa a gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai yi kisasi har tsakankanin dabbobi mai ƙaho da ta bigi wadda ba ta da ƙaho Allah zai tada su ya musu hisabi a rama ma waccan wadda ba ta da ƙaho to ina ga mutane kenan ya ga amma dabbobi hisabi sannan ƙarshe aka mai da su ƙasa shi kuma gashi ya ga takardunsa babu abin da ke ciki sai munanan laifika ya san kuma ƙarshensa makomarsa shiga azaba ne a wannan lokacin sai ka ji mutum kafiri na cewa ya laita ya kai cuna kuntu turaba ina ma da a ce ni ma in koma ƙasa shi kenan zance na ya kai kaga ba zai taɓa zumuntowa ƙasa ba saboda za a sakan ya masa ne akan aikan da yake aikata sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul naba kuma za mu shiga suratul nazi'at suratul nazi'at sura ce makkiya da ke da ayoyi 46 mafi muhimmanci abin da take zance a kai shine yadda ake cire rayukan bayu yadda mala'iku suke cire rayukan bayu idan ajalinsu ya kai sannan kuma da jan hankali da zaburar da kafirai game da yadda rayuwa za ta kasance a gobe alkiyar bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace wannazi'ati gharqa Allah yana rantsuwa da annazi'at mala'iku da suke cizge ran kafiri gharqan matuƙar cizgewa da ƙarfin gaske wannan shitati nashta sannan Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke zare ran mummuni nashtan cikin sauƙi ba tare da wahala wasabihati sabha Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke iyo daga sarran samaniya zuwa ƙasa domin kawo al'amarin Allah maɗaukakin sarki wasabiqati sabqa sannan Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da mala'ikunsa da suke sauri wurin zartar da al'amarin Allah maɗaukakin sarki. Wal mudabbirati amra, sannan Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da mala'ikun da suke jujjuya al'amuran da Allah ya kori su zartar da su, bi mana mala'iku da suke zartar da umarnin Allah maɗaukakin sarki. Sau da mala'iku Allah ya su daban-daban, kuma kowane Allah ya wakkala masa aikin da zai. Ina fatan mun gane, kuma suna zartar da aikin Allah gwalgwadon yadda Allah ke so a zartar da shi. kaga mala'ika jibril shine wanda aka wakkala saboda kawo wahayi a duk wani manzo ko wani annabi da Allah ya zaba a doron ƙasa shi yasa idan aka tashi turo sako shi ke zauwa da ‘yan rakiya tare da shi na mala'iku zuwa ga wannan annabin ko manzo domin a isan mishi da sakon Allah ina fata mun gani sannan wani mala'ikan kamar mala'ika mika'il Allah ya wakkala shi ne game da abin da ya shafi raba ruwan sama a sasannin da ake so a saukar da ruwan sama inda ake so a yi ruwa shi zai zuwa can da awon da za a yi gwargwadon abin da Allah yake so a saukar da ruwa a wannan jihar ko wannan yanki ina fata mun gane sannan akwai mala'ikan da aka wakkala saboda karɓar rayuwar mutane malakul maut kenan wanda shi ma Allah ya zaɓe shi ne ya wakkala shi akan karɓar rayuwar mutane idan ajalinsu ya kai tare da mala'iku da suke kama masa aiki sannan akwai mala'ikan da Allah ya wakkala a cikin tsaron ma'aifa ‘ya mace duk wata ‘ya mace da ke doron ƙasa akwai mala'ikan da Allah ya wakkala game da ma'aifarta yayin da ɗa ko mani ya shiga zai ci ya Ubangiji yanzu ɗigon mani ne tare da cewa Allah ya sani in ya koma gudan jini ya ce ya Allah yanzu gudan jini idan ya koma tsoka ya Allah yanzu tsoka ce tare da cewa Allah ya fi sanin me kenan sannan idan ya kai abu samu sharai sai Allah ya fore shi cewa abu samu sharai a rubuta arzikinsa a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne sannan a rubuta aikin da za yi to wannan mala'ikun su ne falmudabbirati amra Allah na rantsuwa da mala'ikun da suke zartar da umarnin Allah idan Allah ya so su zartar da wasu al'amura yawma tarjifur rajifa ranar da tarjifur rajifa ƙasa za ta girgiza ta raurawa a sanadiyyar busa ƙaho da aka yi a ciki ina fata mun gane malamai suka ce an karanto duka alkasam ga sunan wannan zi'at da wannan shitat da wasabihat da wasabiqat da fal mudabbirat dukkan su rantsa-rantsa ne ina jawabin rantsuwarsu suka ce jawabin rantsuwa ana kaddara shi ne shine tabbat za a tashi ku bayan kun mutu wace rana ce yawma tarjifur rajifa ranar da za a yi busar farko a cikin ƙaho ƙasa ta raurau ta girgiza da ku duk wanda ke akan ta sai ya mutu tatba'uha radifa sannan busa ta biyu tana biyu bayan busa ta farko wadda busa ta biyu ana yin ta kowa zai tashi ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki qulubun yawma idhin wajifa wasu zukata a wannan yinin wajifatun suna cike da firgici da tsoro da tashin hankali absaruha khashi'a ganin su ya kasanta suna cikin kaskanci da walakanci yaquluna da kafirai suna fada a gidan duniya a inna lamarduduna fil fil fil fil hafira shin wai mu kam za a maido mu ne a karan halittar mu ta farko bayan mun mutu suna inkari suna musanta shi alkiyama a idza kunna izaman nakhira idan muka koma kasusuwa nakhira wanda suka bushe suka kekashe suka sare da kasa qalu tilka idan karratun khasira sai kaji suna cewa idan ko za a yi haka bi ma'ana idan har an tashi mu bayan mutu bayan mu mutu to lalle wannan wata tayarwa ce ta daban wadda take kumshe da asara da tabewa bi ma'ana ba su yarda da za a tashi su bayan su mutu shi yasa suke cewa in ma har an tashi to asara ce za a yi balle ma ba za a tashi ba imanin su masu kare ta tashi alqiyama sai Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida ai alqiyama da tashin ta ba komi bane ba face zajratun wahida tsawa guda ɗaya da za a yi gaba ɗaya mutane su tashi ko su mutu gaba ɗaya fa idahum bisahira sai ga su bisahira suna akan doran ƙasa wanda da suna cikin cikin ƙasa kenan tashi alkhaima ba kuma bane a wurin Allah madaukakin sarki kamar kibtawa ido ne idan ya so faru sai Allah ya ce wal ataka hadithu musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hal ataka hadithu Musa, shin wai labarin annabi Musa bai zo maka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bai ma'ana kamar ana lallashin manzon Allah ne sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam a kan ƙangarewa da mushirkan maka suke mishi. Ai abin da suke maka na bijirewa da ƙaryatawa da makamantansu haka ya faru da annabi Musa da mutanen da aka tura su da shi labarin annabi Musa bai zo maka ba idna dahu rabbuhu tinama al'ummaka yayin da Allah madaukakin sarki ya kira shi ubangijin annabi Musa ya kira annabi Musa bil wadil muqaddas tuwa a wani kwari al muqaddas mai tsarki tuwa da ake ce mishi tuwa muqaddas tuwa kenan wani kwari da ake ce mishi tuwa wanda ke tsakankanin madina da garin masa nan ne bayan annabi musa ya dawo da iyalinsa sai ya ji an kira su a daidai wannan wurin ina fata mun gane tunama al'umma ka lokacin da allah madaukakin sarki ya kira annabi musa akan a wannan wadi mai tsarki wanda ake ce mishi tuwa allah ya ce da shi izhab ila fir'auna innahu tagha ya kai annabi musa tafi wurin fir'auna innahu tagha lalle shi fir'auna ya wuce iyaka ya wuce iyaka ta hanyar kiran kansa Allah ya wuce iyaka ta hanyar kafirce ma Allah ya wuce iyaka ta hanyar bautatar da banu Isra'il faqul hallaka ila an tazakka kace da da fir'auna idan ka je wurin shi shin baka kwadayin in sanar da kai in gaya maka abinda idan ka bi shi tazakka za ka samu tsarkin zuciya ka zan mutumin kirki wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kuma in shiryar da kai zuwa ga Allah ka madaukakin sarki fatakhsha sanadiyya haka ka kasance cikin masu jin tsoron Allah haka za ka je ma fir'auna ka gaya masa fa arahu al-ayat al-kubra annabi Musa da je wurin fir'auna bayan ya kira sa sai ya nuna masa ayoyi masu girma bi ma'ana mu'jiza da Allah ya basa na daga cikin mu'jizar da Allah ya ba annabi Musa shine ya ba shi sanda wadda wannan sandan takan rikida ta koma maciji sannan kuma annabi Musa idan ya sa hannunsa a cikin hannun rigarsa da ya fitar da shi sai kaga hannunsa yana kyalli yana haske kamar amfur kaga wannan ayoyi ne da mu'jizoji da Allah ya ba sa domin a yarda cewa tabbaci aikake ne daga wurin Allah dan fir'auna ya nemi ina dalili ina aya mi ke nuna cewa kai Allah ya aiko ka tana Fir'auna ya riga ya sa Annabi Musa shi ya rene shi gidan shi ko a gidan shi ya girma bayan yayi aika aikan da yayi wurin ya raba fada tsakankanin Baqibte da bi Isra'ile ya bigi Baqibte kin dan saboda Baqibte kin yayi zalunci ba da san haka ba Baqibtan ya fadi ya mutu Annabi Musa ya silale ya bargashi bayan dawowar shi ya zo da saƙorin fir'auna cewa ni fa yanzu manzo ne Allah ya turo ni kaga fir'auna sai ce a yanzu ka kawo dalilin da ke nuna cewa Allah ya turo ka shi yasa da yazo sai fir'auna ya ce alam nurabbika fina walida ba nan maka rene ka ba nan nan gidan fa ka girma fa wa labista fina min umrika sini wa fa'alta fa'alataka allati fa'alt karshe sai ya nuna masa aya da ya nemi ayoyin ya jefa sandar shi ta zama macici sannan ya fidda hannunsa yana kyalli yana haske gaban kowa da kowa amma fir'auna sai yake imani sai ce wannan sihiri ne zo da shi sai ce fala na'tiyannaka bi sihirin mithlihi mu ma kam za mu zo maka da sihiri kwatan kwacin naka sihiri ba gaskiya bane da haka fir'auna shi ma yayi kira yan kauye kasa ai fa samun bokaye cikin kauyuka da yayye kuwa cikin kauye da karkara duka aka tattaro mishi bokaye ya ce so yake saranjayi annabi Musa da abin da ya zo na sihir ga abin da yake kuma ku yi haka aka sa mau'idi aka sa ranar da za a haduwa a yi muƙabala tsakankanin annabi Musa da matsayarta na Fir'auna gaban mutane ranar idi da hantsi mutanen Fir'auna suka ce suka ce annabi Musa da mu da kaiwa zai fara annabi Musa ce ku ku fara su ma suka dinga jefa igiyoyinsu da sandunansu sai ga sandunansu da igiyoyinsu su ma suna tahiya a wannan lokacin sai da annabi Musa ya samu kanshi cikin firgici da tsoro Allah ya ce kada ka ji tsoro innaka antal a'la a wannan lokacin kai ne zaka yi rinjayi a kansu fa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahir haythu ata jefa abin da ke cikin hannunka kai annabi Musa zaka ga yana tsitsince abin da suke na sihiri annabi Musa ya jefa sandar shi ta koma maciji ta bi dukkan igiyoyin bokayen da sandan su duk ta tsince ta haɗe su sannan ta koma sanda a wannan lokacin duka bokayen suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangiji annabi harun mun yi imani da ubangiji annabi musa saboda mi sun san nasu sihiri ne dabo shi kuma nashi mu'jiza ce ina fatan mun gane kenan ya nuna ma fir'auna ayoyi wanda Allah ya bashi bi ma'ana mu'jiza sanda da kuma hannun shi dake haske da wasu ayoyin na daban da Allah ya bashi fa kazzaba wa asa fir'auna ya ƙaryata annabi Musa ya ƙaryata sakon da yazo da shi wa asa ya saba ya kangare saba ma Allah madaukakin sarki thumma adbara yas'a sannan ya bada baya yas'a yana tafi akan kafircin shi da da ijramin shi fa hashara fanada sai yayi tara mutanensa ya tara mabiyansa fanada yayye kuwa a cikinsu yana mai cire sautin shi faƙala ana rabbukum al'ala ya ce da su kai ni ne ubangijinku maɗaukaci ina fata mun gane maimakon ya imani da Allah maimakon ya yarda bayan gaskiya ta riga ta bayyana masa sai tara mutanen shi gaba daya yace musu ni ne ubangijin ku wanda yake madaukaki na sama bi ma'ana in ma akwai wani Allah ni ne saman shi fa akadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula sai Allah ya mushi damka irin damka mai tsanani ta gobe alkiyama ta sa shi a wutar jahannama sannan a nan duniya ita ce al'ula Allah ya kama shi ya danke shi ta hanyar dirmiyar da shi a cikin ruwan teku sau da lokacin da annabi Musa ya yi garaba a kan fir'auna bokayen shi su ma suka musulunta da suka musulunta ya ce ina ga dama da ku da shi kin duka kanku a ɗaya ya ce to zan azabtar da ku irin azabar da babu irinta zan kama ku in fille muku hannayen dama da kafa hagu kaga idan za a nakasa mutum dai da a shirya mishi hannun dama ka cire kafa hagu shikenan babu zama babu wani mu'amala da zai yace haka zan muku bayan na muku haka sannan zan tsire ku a cikin itacen da biyu jin haka yasa annabi Musa ya hijira da shi da wanda suka yi imani da shi suka gudu fir'auna ya biyu su baya da shi da rundunar shi ana ta gudu ana ta gudu sai da suka kai ga teku yanzu babu gaba babu hanyar da za a bi mutanen annabi Musa suka wayo suka ga Fir'auna da sojojin shi ga sanan tai suka ce inna la mudraku tabbata fa za a suke mu annabi Musa ga sanan sun tafi annabi Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi har abada ba za su riske mu ba saboda ina tare da ubangiji na zai taimake ni kuma ya nuna mana mafita lokacin nan ne Allah ya umarni annabi Musa da sandan nan tashi ya buga teku yana buga teku sai teku ya daddare yayi hanyoyi daban-daban a wata ayan ma ƙasan sai da ya zamanto bushashe ne babu cako bale wata lakar da za ta rike su yanda suke gudu suka kutsa da shi da mutanen shi aka ratsa teku suna kai gaba fita fir'auna ya kawo tsakiya sai ruwa suka haɗe da shi suna haɗewa da shi ya ga halaka ya ga mutuwa sai ya ce amantu bi rabbi shi ma sai ya ce yayi imani da Allah ya imani da cewa babu abun bauta bisa gaskiya sai Allah aka ce mishi al'ana yanzu ne za ka yi imani ai yanzu ba za a karbi imaninka ba ta rage ta wuce to kaga sakamakon girman kai da yi Allah sai ya halakar da shi a nan gidan duniya ta hanyar dirmiyar da shi a cikin ruwa kuma gobe alqiyama za a azabtar da shi da shi da mabiyan shi wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ratta shi alkiyama za a ce ku shigar da fir'auna da mabiyansa a cikin mafi munin azaba mafi tsananin azaba inna fi zalika lalle a cikin yin haka da Allah yayi na tsamar da annabi Musa da hallaka fir'auna la ibratan liman yakhsha akwai wa'azi da fadakarwa ga wanda yake jin tsoron Allah sai Allah ya ce أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Allah madaukakin sarki ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha ya ku kafirai da kuke musu kuna inkarin tashin alqiyama a antum ashaddu khalqa shin wai ku ne kuka fi wahala halitta ko ko sama da Allah ya halicce ta gina da ku da sama in wai ana fuskantar wahala kamar da ku kuke tunani dan babu wani abin da ke da wahala a wurin Allah madaukakin sarki a tunaninku da halittar ku da halittar sama wane fi shi yasa a wurin Allah yake cewa la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin akthara nasi la ya'lamun awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlakum da halittar ku da halittar sama wane fi rafa'a samkaha Allah shi ne wanda ya ɗaga ginin sama kamar yadda kuke ganin shi haka, fasawaha kuma ya daidaita sama, wa aghtasha lailaha kuma ya sanya daren sama ya duhu yayin da rana ta faɗi, wa akhraja duhaha kuma shi ne wanda ya fitar da hasken sama yayin da ya fito da rana da safe. Wal arda ba'da zalika dahaha sannan ƙasa bayan halittar sammai dahaha Allah shi ne wanda ya shimfiɗa ta. Shin wai wanda ke yin wannan aikin wanda ke da ƙudurar yin hakan ƙudura halittar sammai kamar da kuke ganin su da shigar da haske a cikinta da fitar da haske a cikinta da wanda ya shimfiɗa ƙasa kamar yadda kuke ganinta wai ya gagare shi ya tashe ku bayan kun mutu kaga ba zai gagara Allah madaukakin sarki ba akhraja minha sannan Allah shine wanda ya fitar minha daga cikin ƙasa ma'aha ruwan ƙasa da za ku yi amfani da shi idanun ruwa da teku da ruwan da suke gudana akan ƙasa wa mar'aha kuma shi ne ya fitar da makiyaya ƙasa bi mana shi fitar da tsirrai a cikin ƙasa wanda dabbobin ku za su ci a matsayin kiwo wal jibala arsaha sannan duwatsu Allah shi ne ya kafa su akan ƙasa domin ta riƙe ba za ta raurawa da ku ba mata allakum wa li an'amikum Allah yayi hakan ne duka domin jin daɗin ku ku banu adam da jin daɗin dabbobin da kuke kiwo to ya za a yi a cikin ba zai iya tashin mutane bayan sun mutu ba sai Allah ce fa idza za'ati dhammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Allah فإذا جاءت الطامة الكبرى idan attamatul kubra ta zo dan attama ɗaya ne daga cikin sunan alkiyama an ce mata alkubra saboda girmanta duk wata musibar da ke da kwai bata kai musibar tashin alkiyama saboda girmanta yakan sa kowa ya manta da komai ya shigaltu da girman wannan rana idan wannan ranar ta zo ta tashin alkiyama babban musiba kenan yauma yatadhakkaru al-insan a wannan yinin ne zaka ga mutum yana tuna ma sa'a abin da ya aikata a rayuwar duniya yayin da aka bijiro mashi littafin sa aka nuna masa aikin da yi zai ga duk abin da ya aikata na laifuffuka da na aikin alkhairi wa burrizatil jahim liman yara a wannan yinin za a fito da wutar jahannama qarara liman yara ga wanda ke gani ga tanan gaba da gaba fa amma man tafa amma duk wanda suka wuce iyaka suka ki su bauta ma Allah suka yi ta'addanci wa akharal hayatad dunya suka zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira fa innal jahima hiya al ma'wa to lalle wutar jahannama ita ce makomarsu ita ce matsugunan su gobe alqiyam wa amma man khafa maqama rabbi amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi ya ji tsoron hisabin gobe alqiyama wa naha nafsa anil hawa sannan ya hana zuciyar shi akan abin da take so ya tirsasa ta akan bautar Allah فإن الجنة هي المأوى تولي الجنة إتشي مكومس يسألونك عن الساعة أيان مرساها كافر مكة سنة تنبيك كي منزع الله عن الساعة دنغنة تاشن القيامة أيان مرساها ويوشني ذات تبتا يوش ذات تاشن القيامة سنة نمن بالتحديد النبي حدد يمس يوش ذات تاشن القيامة فيما أنت من ذكراها fima anta min zikiraha malamai suka ce abin nufi nan me yasa kai annabi kake yawan tambayar yaushe ne tashin alqiyam da kafirai suka matsa mishi suka nace akan ya gaya musu yaushe ne tashin alqiyama shi ma annabi sai yake yawan tambaya Allah madaukakin sarki yaushe ne za a tashi alqiyama Imam al-Hakim ya fitar da hadisi a cikin Mustadrak da sanadi mai kyau akan sharadin Bukhari da Muslim an Aisha ta qalat daga Aisha ta ce لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها النبي بيبوشي با yana tambaya yaushe ne za a tashin alkiyama har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya fi ma anta min zikraha ila rabbika muntaha haka imam al-bazzar ya fitar da hadisi da mazaje ingantattu an tariq bin hishab daga tariq dan hishab qala yake cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance la yazalu yadhkuru sha'ana as-sa'a bai gushe ba yana yawan ambatan sha'anin tashin alqiyama hatta nazalat har sai da aka sabkar yas'alunaka an as-sa'ati ayyana mursaha ila qawlihi man yakhshaha sai da aka sabkar da wannan aya Imam al-Qurtubi rahimahullahu yace yana yiwa abinda ake nufi da wannan aya yawan tambayan mushrikai da suke ma manzan Allah na tashin alkayama bisa ga musu da inkari da suke sai Allah ya ce da shi fi ma'anta min zikiraha kai kam ba ka da komai game da masaniya yaushe ne za a tashin alkayama ila rabbika muntahaha ya zuwa ubangijinka ne muntahaha ƙarshen sanin yaushe za a tashi alkayama in ban da Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah maɗaukakin sarki a wurin shi ne kadai adda kai ilimin yaushe za a tashi alkiyama qul inna ma ilmuha inda rabbi qul ka ce ma mutananka inna ma ilmuha ku sani kadai cewa ilimin tashin alkiyama da sanin yaushe za ta tashi inda rabbi yana wurin ubangiji na kadai babu wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama sai Allah hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abi huraira qala yake cewa qala jibril ya rasulullah malaika jibril ya ce ya ma'aikin Allah mata taqumu sa'a yaushe za a tashi alkiyama malaika jibril ke tambayewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi yaushe za a tashi alkiyama annabi ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai kai da ke tambaya ta baka fi ni sanin yaushe za a tashi alkiyama bai ma'ana da ni da kai babu wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama abu ne wanda Allah kadai ya kadaita da sanin shi subhanahu wataala ila rabbika muntaha ya zuwa ubangijin ka ne ilimin karshen yaushe za a tashi alkiyama inna ma anta munziru man yakhshaha ka sani kadai kai dai manzon Allah mai gargadin mai jin tsoron ta ne kawai aikinka kawai ka gargaɗe su ka gaya musu su kiyaye game da lamarin tashin alkiyama amma sanin yaushe ne ba sha'aninka bane ba ka annahum yawma yarawnaha yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha kafirai da wanda suka bijire ma Allah ranar da za su ga alkiyama ta tashi za su ga kawai ba su zamna a cikin duniya ba sai dai ashiyatan wani ɗan lokaci na safiya ko yammaci ina fatan mun gane kamar yadda mutuwa ta zo mu mutum kai shekara dubu a rayuwa radda mutuwa ta zo muka sai kaga kamar yini ɗaya ne kai a duniya haka idan tashi alkiyama ta zo mutane za su ga kamar jiye ne fa aka rayu duniya ko yammacin nan yanzu ga shi duniya ta riga ta kare wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul naziat za mu shiga a cikin suratu abas suratu abas sura ce makkiya da take da ayoyi 42 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
إمام الترمذي يفتد حديثي دا, دا, دا سندي ميكيو حديث عائشة تكيتشو أنزل الله عبس وتولى في بن أم مكتوم الأعمى Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da abasa wa tawalla akan abdullahi ibn ummi maktum wanda yake makahu ne shine sanadiyar sabkan wannan suwa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi ibn ummi maktum ya zo wurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa ja'ala yaqulu ya rasulullahi arshidin sai dinga ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah arshidni nuna mini abin da zai amfane ni in aikata ja hankali na yi mini nasiha sanar da ni wani abin da zai amfane ni wa inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun min uzama'il mushrikin a wannan lokacin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani mutum ɗaya daga cikin manya-manyan mushrikai فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه sai annabi ya dinga kawar da kai daga barin abdullahi bin ummu maktum yana fuskantar wannan babban mushriki ina fata mun gane sa ran manzon Allah cewa wanga babban mushriki idan ya musulunta ya karɓi musulunci a kalkashin shi akwai mutanen da diyawa a sanadiyar shi su ma za su shiga musulunci sai annabi ya kawar da kai daga ibn ummu maktum ya ki shuraran shi yana ba da himmar shi da shuraran shi zuwa ga wannan babban mushrikin wa yaqbalu ala al-akhar sai annabi ya dinga fuskantar wancan yana ba ibn umm maktum baya wa yaqulu shi annabi yana ce ma wannan mushrikin ala tara bima aqulu ba'sa shin ko kana ganin akwai laifi cikin abin da nake gaya maka na da'awa annabi na jan hankalin wannan mushrikin yana ce abin da nake faɗa ko kana ga akwai wata matsala a ciki fa yaqulu la shi wannan mushrikin yana ce babu wata matsala a cikin wannan sha'anin ne aka sabkar da wannan sura abasa wa tawalla bayan bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukakin sarki ce abasa wa tawalla abasa ya game fiska ya ɓata rai wa tawalla ya ba da baya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke lokacin da ibn ummu maktum ya zo wurin shi yana neman annabi ya sanar da shi wani abin da zai amfani shi a wannan lokacin shi musulmi ne shi kuma annabi yana tattaunawa da wannan mushrikin saran wannan mushrikin zai shiga musulunci kuma a musulunta shi mutum da yawa za su iya musulunta sai annabi ya kawar da kai daga barin wannan makaho ya fuskanci wannan mushirikin kuma annabi ya ɓata ran shi ya game fuska shine Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama a'ma kawai dan makaho ya zo wurin shi ya game fuska ya ba da baya ba dan komi ba dan makaho ya zo wurin shi wa ma yudrika la'allahu yazakka sai Allah ya ce mu annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ya sanar da kai kai annabi cewa wannan da ka ba da baya yazzaka shine wa'azin zai amfane shi ya tsarkaka ya dinga ayyukan alkhairi doriya akan ayyukan da yake yi dan me ka bashi baya bai kamata ka bashi baya ba wataƙila ma shine zai amfanuwa da wa'azin sama da wanda kake kira aw yazzakaru fatanfa'ahu dhikra ko kuma ya zakaru ya karɓi wa'azin naka ya karɓi jan hankalin da kake mishi fatan fa'ahu zikira sannan kuma zikirin da ka masa na wa'azi da jan hankali ya amfane sa amma man istaghna amma shi wannan da kake kokarin sai ka sanar da shi musulunci ya karɓa wanda yake shi mawadaci ne yana ganin dukiyarsa da abin da Allah ya ba sa na arziki ya wadace shi daga musulunci fa anta anhu tasadda sai gashi kai ka mai da lamarinka ta sadda ka fuskanci wannan kafirin ka shagaltu da shi ka bar ibn ummu maktum wa ma alayka alla yazzaka me damuwarka idan shi wannan kafirin bai musulunta ba me zai shafe ka ba abin da zai shafe ka kai dai abin da ke himmaka isar da sakon Allah ba dole bane ba sai ya musulunta kuma idan bai musulunta ba abin da kai zai cutar da kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amma man ja aka yasa amma wannan wanda ya zo wurin ka yasa yana tafe yana neman ka shiryar da shi wa huwa yakhsha kuma yana jin tsoron Allah dan yana son ka mishi wa'azin da zai wa'azu ya aikata aikin alkhairi fa anta anhu talaha sai ga kai game da barin shi talaha ka shagaltu ka kyale shi kalla ba haka ba al'amarin yi ka kai manzon Allah ba haka ya kamata ba kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innaha tazkira ayoyin alqur'ani gaba daya tazkiratun wa'azi ne ga duk wanda ke wa'astuwa kabar kana keɓance wasu mutane kana bar musu mutane kabar ba wanga baya kana fuskantar wannan ka daidaita mutane wurin da'awa duk guda suke wanda ya muhimmanci wurin Allah wanda ya karɓi sakon Allah an gane ko faman sha zakar wanda ya so ya karɓi wa'azi wanda ya so ya wa'azu ya yi aiki da abin da ka faɗa masa fi suhufin mukarrama wannan littafin suna cikin takardu mukarrama abin karramawa a wurin Allah marfu'atin mutahhara maɗaukaka ne mutahhara masu tsarki bi aidi safara wanda suna hannun mala'iku wanda suke kawo saƙonni da su kiramin barara waɗannan mala'ikun kuma kiramin abin karramawa ne a wurin Allah bararatin kuma mala'iku ne masu da'a da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kaga wannan ayoyin kamar rarauka ce ta Allah ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da abin da yayi da wannan ibn ummu maktum wanda ke makafu wanda kuma shi annabin yayi haka ba wai dan raina wancan mutumin yayi haka ne sa ran shiriyar wannan babban mushriki ka san idan oga ya miƙa wuya to karka tambayi na ƙasashe kawai ina fatan mun gani haka al'adar mutane take idan shafkin ya ya bi to na ƙasan shi za su bi a sanadiyar bin da yake sai annabi ya sa ran shi wancan ya karba sai Allah ya nuna masa ba haka ya kamata kai ba wanga da ya zo yana nema yana neman shiriya yana neman wa'azi yana neman a faɗakar da shi ba da himmar ka wurin shi shurara shi fahimtar da shi mai yiwa shi ne wanda zai karɓi gaskiya ta amfane shi sama da wanda kake tsammanin idan ka kira shi zai amfani kuma shi wanda kake kiran nan wanda yake shi mushriki ne idan ya ƙi musulmtan ma ba wani abu gare ka ba wata damuwa a gare ka kai dama himma ka isar da sako ne kuma ka isar ba ka don laifi wanda ya ga dama ya musulmta wanda ya ga dama ya ƙi musulmta kai dai ka isar da sako ina fatan mun gane sai Allah ya ce قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah maɗaukakin sarki ce kutilal insanu ma akfar kutilal insan Allah wadaram kafiri kenan ana insan suna ne na jinsi ana nufin kafiri ma akfarahu me yasa ya kafirta ko ma akfarahu me ya kai munin kafircewa shi min ayi shay'in khala daga menene Allah ya halicce shi min ayi shay'in khalaqa daga menene wai Allah ya halicce shi wannan wanda ke kafirce ma Allah yana yin dagawa yana kafirce ma ni'imomin Allah min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah ya halicce shi ne daga digon mani khalaqahu Allah ya samar da shi ya halicce shi fa qaddara ya qaddara halitta shi da zaman da zai a cikin ma'aifuwa ma'aifa har zuwa shi duniya thumma sabila yassara sannan Allah shine ya sauƙaƙa masa hanyar da zai fito hanyar da zai fito wanda ma'aifiyar shi za ta aife shi ta wannan hanya thumma amatahu fa akbara sannan Allah ya kashe shi idan lokacin shi ya kai fa akbarahu ya shigar da shi a cikin ƙasa a masa kabarinsa ya zama to yana cikin rayuwar barzakhu kenan thumma idza sha'a anshara sannan idan Allah ya ga dama ansharahu sai ya tashe shi jama'a lokacin alkiyama idan yayi Allah zai tashi su gaba wanda suka mutu kalla lamma yaqdi ma amara bar shi dai lamma yaqdi ma amara iya yanzu bai riga yayi abinda Allah ya fori shi da aikata shi bana wajiban da Allah ya dora masa shine lamma ya qadima ama falyanzur al-insanu ila ta'am mutun yayi dubi mana ila ta'amihi zuwa ga abincin da yake ci anna sababna al-ma'a sabba mu ne muka kwararar da ruwa sabban matuƙar kwararwa daga sama thumma shaqaqana al-ardha shaqqa sannan muka tsage ƙasa matuƙar tsagewa fa ambatna fiha habba muka fitar da ƙwayoyika daga cikin wannan ƙasa abincinka da kake ci kowane irin kalan abinci in ba dan da Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan ya zo da ki ƙasa ta jika ta ɓaɓɓare Allah ya fitar maka da abincin da zaka ce ina zaka same shi Allah shi ya saukar da ruwa shi ya jiƙar da ƙasa ta ɓare ya fitar da abincin da zaka ci wa inaban wa qadba sannan Allah shi ne ya fitar muku da inabi da kuke moruwa da shi, wa ƙadba da kuma dangin kayan ɗanye da ake cin su ɗanyu, ko kuma dangin kaya ko kuma ciyayi da dabbobinku suke ci, wa zaitunan wa nakhla kuma Allah shi ne ya fitar muku da itacen zaitun wanda kukan yi amfani da shi, ku yi amfani da ‘ya'yan shi, ku yi amfani da man shi wurin sha da shafi jikinku. Wa nakhlan kuma Allah shi ya fitar muku da itacen da binne da kuke amfanuwa da su. wa hada'ika gulba sannan Allah shi ya fitan muku da gonakai da kuma lambuna gulban da suke da yawan itace masu girma a cikinsu wa fakihatan wa abba Allah madaukakin sarki shi ya fitan muku da fakiha ababan marmari kala-kala da kuke ci kuna amfanuwa da su a yau wa abban sannan shi ya fitan muku da itacen da dabbobinku za su ci sannan ku yanka dabbobinku amfana da su mata'an lakum wa li'an'amikum Allah ya muku haka ne gaba daya mata'an lakum dan jin dadin ku ku mutane sannan da jin dadin dabbobin da kuke kiwata sai Allah ya ce fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Allah ce fa'iza ja'ati sakha idan asakha ta zo ita ce tsawa tashin alkiyama ke yau mai firul mar'umin ake wannan yinin za ka ga mutum yana gudu yana barin ɗan uwansa ɗan uwanka wanda kuke ciki uwa guda uba guda ko ɗan uwanka wanda kuke uba guda ko ɗan uwanka wanda kake uwa guda da shi a wannan rana ba mai shura rama wani kowa na gudun wani wa ummihi wa abi yinin da mutum zai gudu ya bar mahaifiyarsa mahaifiya ta gudu ta bar ɗa haka ɗa ya gudu ya bar mahaifi mahaifi ya gudu ya bar ɗa duk da soyayya da ƙamna da Allah ya sanya tsakankanin ma'aifa da ‘ya'yansu a wannan ranar kowa zai gudu ya bar wani wa sa'ibatihi wa bane rannan zai gudu ya bar matarsa wa banihi da ‘ya'yan da ya haifa na cikinsa li kulli mir'in minhum yawma idhin sha'anin yughni a kowane mutum a wannan yinin sha'anin yughni akwai sha'anin da ya sha mushi kai shi yasa ba ruwansa da kowa kowa da abin da ya dame sa hadisi ya zo a cikin sunan tirmizi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi kala yace tuhsharuna hufatan uratan ghurlan annabi ce za a tashe ku gobe alqiyama hufatan ba mai takalma a cikin ku uratan kuna tsirara aifa uwayen ghurlan sannan ko sallatu ba ku da faqalat imra'atun sai wata mata ta ce ayyubu siru au yara ba'duna urwata ba'd haka za a tashi shashen muna kallon al'aurar shashe kala sai ce da ta ya kula na yake wannan mace li kulli mir'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ai wannan yanin kowa da abin da ya sha mai kai babu batun kare ka wani leka al'aura bai taso ba saboda yanayin tashin alkiyamar da faza'i da tsoron da ke ciki bai baka dama ka iya gano na kusan ka namiji ne ko mace saboda tashin hankali da tsoro haka imamun nisa'i ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin urwa an aisha ta daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mun ci Allah subhanahu a gare shi yace yub'athu an-nasu yawmal qiyama za a tashi yub'athu an-nasu yawmal qiyama za a tashi mutane ranar tashi al-qiyama hufatan uratan ghurlan ba tufafi ba kuma takalmi hurlan kuma ba su da sallatu qalat aisha sai Aisha ta ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa bil aurat yaya yanayin al'auran mutane take a wannan rana sai annabi ya ce da ita li kulli mir'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ai ga kowane mutum a wannan yinin sha'anin yughni akwai sha'anin da ya sha mishi kai ba batun al'aura ake ba a wannan ina fatan mun gane saboda firgici da tashin hankali na wannan yinin ba zai baka damar tantance al'auran namiji ko mace ba shine ke gaban ka kai dai a samu ina za a tsira ina za a faki wujuhun yawma idhin musfira wasu fuskoki a wannan yinin musfira suna haske suna kyalli Allah ka samu a cikin su dahikatun mustabshira suna dariya mustabshira suna yi majunan su albishir sun ga cewa sun tsira sun hau tudun mun tsira za su shiga gida aljanna wa wujuhun yawma idhin alaiha ghaba wasu fuskokin a wannan yinin alaiha ghabara akan su cike da kura idan ka gansu baki kirin sun yi kura ba kyawun kallo tarhaquha qatara sannan kuma kaskanci ya lullube su gaba daya ula'ika humul kafaratul fajara waɗannan su ne kafarai wanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki yana ganin zamu dakata kuma shine karshe wannan sura mai albarka abin nan faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi